العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau magashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci mai albarka wato yammaci na talata wadda ya zo daidai da shida ga wata ramadanu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1439 ga shi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don sauraron tafsiri na alkur'ani mai tsarki wato a ƙarƙashin tafsiri mai suna raddul azhan ila ma'anil qur'an wato tafsirin da shehin malami abubakar mahmud gumi ya rubuta allah maɗaukaki ya gafarta masa a in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun nur a jiya mun ajiye daidai kan aya ta arba'in yau kuma insha Allahu za mu ɗora a kan aya ta arba'in da ɗaya zuwa abin da ya sauƙaƙa Allah maɗaukaki ya sa muna yi don neman yardarsa ya sanya mu cikin wanda yake ‘yantawa ga barin wutar jahannama a wannan wata mai albarka na'am na'am الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير سافات كل قد علم صلاته وتسبيحه نعم والله عليم بما يفعلون نعم Allah maɗaukaki ya ce alam tara kai mai karatun ƙur'ani ko mai sauraro yalla baka gani ba ne annallaha yusabbihu lahu man fi samawati wal ard cewa shi ubangiji subhanahu wata'ala duk wani da ke cikin sammai da wanda yake ƙasa yana yi wa Allah subhanahu wata'ala tasbihi wa min tasbihi yana daga cikin tasbihin da ake wa Allah a sama da ƙasa salatul mu'minina ɗau'an mu'minai suna ga Allah ɗau'an dan biyayya ga Allah ba tilas aka sa su sallah ba a suna bin ubangiji yasa suke sallan nan walil kuffari karhan kafirai suna yi wa Allah ɗa'a amma a tilas shine karhan awul mu'minuna yusabbihuna Allah ko ko mu'minai su ne suke tasbihi ga Allah wa anhum abbara biman don haka ma Allah ya ta'abiri da kalmar man wadda ana amfani da ita allati tadullu ala al-aqili aw al-uqala biyar da kaji an ce man to nuni take akan mai hankali ko masu hankali wal kuffaru laysu uqala kafirai fa ba su da hankali sai dai su yi dabara amma ba su da hankali fahim kharijuna anil musabbihin don haka kafirai sun fita daga cikin masu tasbihi ga Allah faka annahu yaqul kai ka ce Allah cewa yake idza aba ghairul uqala'i minan nas an yusabbihu lillah idan wa'anda ba su da hankali daga cikin mutane sun ki su faɗi wato yin tasbihi ga Allah wa ya tabi bi nurihi sun ki shiriya da hasken ubangiji fala yadurruna illa anfusahum to ba kowa suke cuta ba sai kanunsu fa hunaka man yusabbihu lahu ta'ala min al-uqala'i fi samawati wal ard domin a cananka akwai waɗanda ke wa Allah tasbihi daga cikin masu hankali da ke sama akwai mala'iku da ƙasa nan akwai mutane akwai aljanu wala yusihim illa Allah ba wanda ya isa ya kiyaye adadin yawansu sai Allah bayan wa'annan wa ɗairu tsuntsaye ai jam'u da'iru shine ɗairu in aka ce da'ir guda ɗaya ɗairu da yawa kenan baina sama'i wal ard suna nan tsakanin sama da ƙasa safat wato ai hali ne ba su ɗatun adin hatihinna suna shimfiɗa fuka-fukansu wannan shimfiɗa fuka-fukan tasbihi ne da biyayya ga Allah kullum kadi alima kullum kadi alima salatahu wa tasbihahu kowanne daga cikin mutane da tsuntsayen nan Allah maɗaukaki ya san irin sallarsa ya san irin tasbihinsa wallahu alimun bima yaf'alun Allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa mala ya kawo mana aya da ta yi kama da wannan ya ce kama ƙala ta'ala tamfar da Allah maɗaukaki ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ai babu wani abu shay'in kenan bin nikra tufidul umuma wa shimu babu wani abu face yana tasbihi yana hada tasbihin nan da godewa ubangiji yana subhanallahi wa bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ne ba kwa fahimtar irin yadda suke wa Allah tasbihi ku dubi suratul isra'i aya ta 44 wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihi ya zo cikin hadisi da imam al-bukhari ya fitar da shi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na dubu wato uku da goma sha tara wa muslim fi sahihi hakanan imamu muslim ya fi da hadisin cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 2241 ya ce mi an abi hurairata radiyallahu anhu qal an ji daga imamu abu huraira allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi ya ce samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙol na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa karasar namlatun nabiyan minal anbiya wata tururuwa ne ta ciji wani annabi daga cikin annabawan Allah fa amara bi qaryatin namli sai Allah ya bada umarni ga wata alkariya guda ta ta menene tururuwanni fa uhrikat aka kone su eh tururuwanni ba fa auha Allahu ilaihi Allah ya marwahayi أن قرستك نملة أهرقت أمة من أمم تسبه وتوي ونن ترورو دتكي تيزوت سا تاجاو دليل هلكا الأمتي na ainihin wato tururuwanni da ke tsarkake Allah kenan abin da wani hadisi yake gwada mana hatta tururuwa tana tasbihi ga Allah na'am lamba ta ɗaya ne wannan ko? ina ne to fihi taglibun lil aqili ko wannan an rinjayar da masu hankali dan an ce man ba ma ba na'am walillahi ko
ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء na'am يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار mhm يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار na'am Allah madaukaki yace walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa na Allah ne ai kullu ma fihi ma mulkahu duk abin da yake cikin sama da ƙasa mallakar Allah ne ba wani mai shi in ba Allah ba wala yakhruju shay'un min mulkihi kuma ba wani abu da ke sama ko ƙasa wanda zai fita a mulkin Allah ko akwai dubi lamba ta biyu kala Allah ta'ala Allah madaukaki yace walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir mulkin sammai da ƙasa ya tabbata ga Allah Allah mai iko ne akan kowane abu sura ta uku cikin alqur'ani wato suratu ali imran aya ta 186 وقال تعالى الله ملوك كيف دعوته يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Allah yana gafara ga wanda ya so Allah kai mana gafara yana azaba ga wanda ya so ya Allah mun tuba karka azabtar da mu walillahi mulku samawati wal ard kaga mahalli shahid kenan mulkin sammai da ƙasa duka na Allah ne wa ma bainahuma amma abin ma da yake tsakanin sama da ƙasa mulkin su na Allah ne wa ilaihi masir makoma zuwa gare shi take suratul ma'idati aya ta goma sha takwas kenan duk abin da yake cikin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa na waye na Allah ne haka shi kaɗai yake da hakkin abotatawa wa ilallahi masir makoma zuwa ga Allah take ai almarji'u fa yujazil mudi'a bis thawabi in an koma wajensa Allah sai ya sakamako ga mai da'a ya bashi lada wal asi bima yastahiqu mai sabo ya masa sakamako da abin da ya cancanta min al'iqabi na ukuba Allah ya raba mu da ita akwai saura? ina ne? ina ne? aha mina ne? mun fassara shi ai kana ina? Eh? wal ashiya'u allati la ruha laha tusabbihu ta'ala kai ababen da ba su da ruhi an san ruhi ko shi ne rai abin da bai da rai ma kamar icen nan kamar wannan kwankwan gilas ko kwalbar faro ban da ruwan an gane ai ba su da rai ko to abubuwan nan da ba su da rai suna tasbihi ga Allah bi kauni ha ta jari alal nizam tasbihin su shine suna gudana akan tsari na ubangiji wa huwa qauluhu ta'ala shine inda Allah madaukaki ya ce alam tara kai mai karatun qur'ani ko mai sauraro baka ga bane annallaha yuzbi sahaban Allah shi yake gargado gajimare ya koro shi an ya suquhu bi rifqin ya gargado shi da tausasawa thumma yu'allifu bainahu sannan ya tara tsakaninsa ya dummu ba'dahu ila ba'd ya tara sashinsa zuwa ga sashi فيجعل القدعة المتفرقة قدعة wahida wato ga jimaren da yake yanki daban-daban sai Allah ya zo dunkule su su zama guda ɗaya sun ya ja'aluhu rukaman sannan sai Allah ya ɗora su akan juna ba'duhu fawqa ba'din sashi akan sashi wannan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala fatara alwadaka ya furuju min khilali sai ka ga ruwan sama kuma yana takuta ta tsakanin gajimaran nan ai makarijahu wuraren da yake fita kenan wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin wato Allah yana saukarwa wasu manyan wato ruwa daga sama in zai zo yakan zo ba irin siriri dan drop da yake faɗo wannan ba a kamar girman dutse shira ko fiye da haka shine min jibali fiha min baradin wato da kuma ainihin dutsen kankara a ciki ai babahu fa yusibu bihi man yasha Allah sai samar da wannan ruwan ga duk wanda ya so in aman maf'ulun min ajali wai dan Allah ya sanya ni'ima a guri ko ruwan sama za a yi aka yi ce mun samu ni'ima yau ko aw intiqaman ko uquba idan aka yi tsunami yaya ka san wannan uquba ne idan ruwa ya zo ci gari ya zama uquba sai a gyara hali kenan wa yasrifuhu amman yasha sai Allah ya kawar da ruwan gabarin wanda ya so ya kadu sana barqi lam'anihi kenan wato walƙiyar ruwan ta yi kusa yadhhabu bil abasar ta ainihin fisge ido ta tafi da shi ai annadiratun lahu idan da duk yake kallon walƙiya sadda take walƙawa to ta yi kusa ta tafi da idan ai yakhdafuha yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allah shi yake jujjuya dare da yini ai yati bi kullin minhuma badal al-akhar yakan zo da kowane ɗaya daga cikin su a madadin ɗayan dubi lamba ta biyu ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin maɗaukaki da ce allahu allazi yursilu riyaha allah shi yake sako iskoki na na gane ta ɗaya ne wannan ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin allah maɗaukaki da ce mai wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan allah shine wanda ya sanya dare da rana masu maye wa juna yanzu kun ga yini ya wuce dare ya maye masa in an jima ana as-salatu khairun minan nawm yini sai ya kori wannan daren ko to Allah shi ya sanya dare da rana suna canji da junansu liman arada an yadhakkara ga duk wanda yake so ya ambaci ubangijinsa aw arada shukura ko yake so ya gode masa sirna umar dan khattab ya ce idan kana nafila da daddare daren ya wuce ba kai ba ka yi da rana shine khilfatan an gane ku na'am wa qawluhu ta'ala suna da alaka da fadin Allah madaukaki da yace wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn Allah ce mun sanya dare da yini ayoyi ne guda biyu fa mahauna ayatal layli sai muka shafe ayar dare haske ya zo tafi da shi waje Allah ayatan nahari mubsira aya da take nuni akan yini ita ce a fili ana gani Allah ya yi haka litabtagu fadlan min rabbikum dan dai ku nemi falala daga ina daga wajen ubangijinku wa litalamu adada sinina wal hisab dan ku san adadin lissafin shekaru da lissafin watanni da lissafin makonni da lissafin yini da awa har ma da minti wa kulla shay'in fassalnahu tafsila Allah madaukaki yace ko na abu mun yi bayanin sa daki daki wa qawluhu ta'ala da fadin madaukaki da yace wa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal-qamar yana daga cikin ayoyin Allah dare da yini da kuma rana da wata la tasjudu lishamsi wala lilqamar ya ku bayin Allah kar ku kuskura ku yi sujada ga rana ko kuma wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga ubangijin da ya halicci rana da wata din in kuntum iyyahu ta'budun in kun zan gare shi shi kadai kuke wannan bauta din don haka wannan yana nuna mana karfin mulkin ubangiji inna fi zalika lalle cikin wannan jujjuya dare da yinin nan ai at taqalib la ibaratan akwai abun izina abun lura dilalatun li ulil absar wanda zai shiryar ga masu basira li ashabil basair ala qudratillahi ta'ala zai nuna musu Allah yana da iko wa mulkuhu ma fi samawati wal ard Mal- mulkin ubangiji shine mulkin sama da ƙasa ba iya Najeriya a mutum ɗaya Nijar mutum ɗaya Afirka ma ba za a dunkule ta a mutum ɗaya ba kowace ƙasa da shugabanta in yana shugaban ƙasa kowane yanki da gwamnansa a cikin jihar akwai ƙananan hukumomi ko da an kwace musu ikonsu na kuɗi amma dai akwai su ko? to Allah ya sauwaƙe na don haka kun ga mulkin Allah kuma shi kadai yake bambancin kenan don haka sai ya gwada mana cewa Allah maɗaukaki shi yake da mulkin sama da ƙasa baki ɗaya wa kulluha tasiru ala nizami dukansu suna gudana ne akan tsari guda wa tusabbihuhu ta'ala suna yi wa Allah maɗaukaki tasbihi na'am
والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Na'am, Allah maɗaukaki ya ce, Wallahu khalaqa kulla dabbatin duk wani mai dindike a bayan ƙasa shi ne dabba har da kai ba ciki. Ba kanta kake dindikawa ba? To duk wani mai dindike shi ne dabba. Allazi ya dubbu alal ardi yusamma dabba. Duk mai dindike a bayan ƙasa, to Allah shi ya halitta shi. Kai ma ku kasan Allah ne ya halicce ka. to wallahu khalaqa kulla dabbatin ai haiwanin abu mai rai kenan mimma daga wani ruwa shine ai nudifa digon mani da shi aka halicce ka kama kulika adamu min nurin kama kulika mala'ikatu min nurin tamfar da yadda Allah ya halicci mala'iku daga haske wal jinnu min nari su ku aljan daga wuta Allah ya halicce su wa adamu min ɗin annabi adam kuma allah ya halitta shi daga laka daga cikin wayannan halittun allah ya ce fa minhum man yamshi ala badanihi daga cikin halittun ubangiji akwai mai tafiya yana jan ciki ina misali ma da yace kal hayyati kamar macizai irin su kumurci su tsadaraki ka san shi tsadaraki su damatsiri da sauran nau'uka ne su kububuwa wal hawa da ƙwari ay yazhafu suna jin ciki wasti'mali man litaglib an yi amfani da kalmar man faminhum man yamshi ko gashi kuma ana maganar dabbobi mahaukata ma da yace litaglib saboda akwai masu hankalin sai aka rinjayar da su akan mahaukata wa minhum man yamshi ala rijlaini daga cikinsu kuma akwai mai tafiya akan kafafuwa biyu ina misalin su kal insani kamar mutum wa ɗairi da tsuntsu ma in ya furga sama ya sauko sai ya dinga takawa da kafafuwansa biyu wan ni'am da jimana duk tsawon wuyanta kuma da kafa guda biyu ko ba haka ba wa minhum man yamshi ala arba daga ciki akwai masu tafiya akan kafafuwa hudu kal baha'im kamar dabbobin da ba sa magana su rago su akuya su tinkiya raƙumi da sauransu wal an'am dabbobin ni'ima wa minhum man yamshi ala aktar daga ma cikin su akwai mai tafiya a fiye da kafafuwa hudu ina misalin su kal aqaribi kamar dangin kunami ka san kunama ba iri ɗaya bane akwai yar mero akwai kunama akwai duhu da dai sauran kala-kala na nau'in ƙasashe daban-daban wal ankabut da gizo-gizo tautau kafafuwansa sun fi hudu wal haiwanul ma'ruf bi ummu arba'a wa arba'in da wani dabba da aka yi wa suna da larabci ummu arba'a wa arba'in idan kana leƙa halittu da ake nunawa a talabijin bangaren halittar ubangiji na ruwa sai ka ga wani abu kaman gizo-gizo kafafuwa sun masa yawa yana ta yawo kai za ka ɗauka ma ba mai rai ba ne kamar auduga haka ga kuma kafafu shine ummu arba wa arba'in wa inna ma lam yuzkar hadha al-qism linudurihi ba ambaci wannan bangaren ba saboda yan kaɗan ne ba su da yawa aw li'annahu inda al-mashi ya'tamidu ala arba'in faqat ko kuma saboda duk da yawan kafafun abu inda zai yi tafiya to yana dogaro akan hudu ne aw li dukulihi fi qawlihi ko dan ya shiga faɗin Allah da yace yakhluqullahu ma yasha Allah yana halitta abin da yaso mimma bukira wanda aka ambata wa ma lam yuzkar da ma wanda ba ambata ba basidan wanda yake a shimfiɗe basidan wa murakkaban da wanda ya hau juna ala ikhtilafi suwari duk da sabanin surorin su wal a'ba'i da gaban su wal hay'ati da yanayin su wal harakati da yanayin motsin su wal daba'i da kuma ɗabi'un su wal quwa da karfin su ya sha bamban wal af'al ayyuka haka ma ittihadil unsur bi muktaba mashi'atihi tare da cewa asalin guda ɗaya ne dangane dai da yadda mashi'ar ubangiji ta hukunta inna allaha ala kulli shay'in kadir lalle allah mai iko ne bisa kowane abu min zalika ma bukira yana daga cikin abin da allah yake da iko akai wannan abu da aka ambata li yubayyana lin-nasi anna al-ahkama dan ya bayyana wa mutane cewa hukunce hukunce allati shara'aha wacce Allah ya shar'anta a gare su inna ma hiya li fa'idati anfusihim ya sa hukuncin ne dan wata fa'ida da za ta koma gare su liyajziyahum biha fi dunya wal akhirah dan yi musu sakamako da ita a duniya da lahira thumma aqaba ala zalika faqala sannan sai Allah ya yi taqibi akan wannan yace mi لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah maɗaukaki ya ce laƙar an zanna ayatin mubayyinat haƙiƙa mun saukar da ayoyi waɗanda suke yin bayani ai bayyinatin wahiyar Qur'an aya ko ayoyi masu bayani su ne alƙur'ani ne fihi akamun zahiratu a cikin alkur'ani akwai hukunce hukunce a fili babu wani duhu a kai wadihatun qarara litudrika hal uqulu salimatu dan hankula masu lafiya su gane lil hidayati domin su shirya wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya so hidayatahu shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa tafarki na gari ai dinul islam in aka ce hanya ta gari ita ce addinin musulunci almustamilu ala ma fihi salahu dini wa duniya wanda shi musulunci ya tattara ne akan abin da yake kyautata lahira da duniya lamma bayyana ta'ala annahu yahdi man yasha'u hidayatahu yayin da Allah madaukaki ya bayyana cewa yana ainihin shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi شرع يبين أن من لم يريد الله هدايته yanzu kuma sai Allah ya ci gaba yana bayyana cewa duk wanda Allah bai yi nufin shiryar da shi ba la yahtadi ba zai shirya ba wa in zahara lahu alhaq ko da gaskiya ta bayyana gare shi ba zai iya bi ba wa qarra bil lisani annahu muslim ko da da harcensa yayi furici ya ce shi musulmi ne amma ba zai iya bin gaskiya ba Allah ka tsare mu ولا يدخل الإيمان في قلبه إيماني كو بذي شقدوتي يسبا ويبقى منافقا سي ثورا منافقي فذكر بعض صفات النفاق سي الله أنبتي ساشي صفو بينا منافرتي فقال يتيمي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم يتولى فريق منهم من بعد ذلك
to وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين mhm أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله mhm بل أولئك هم الظالمون
to yan uwa Allah ya raba mu da munafiki Allah madaukaki yace ga abin da munafikai ke faɗi wa yaquluna ay al munafiqun munafikai suna cewa amanna mun ba da gaskiya ai sadaqana mun gaskata da wa suka gaskata ai billahi suka ce mun gaskata Allah bi tauhidihi da kadaitakarsa wa bin rasuli kuma mun ba da gaskiya da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa da'ana huma mun yi wa Allah da manzonsa da'a fi ma haka ma bihi cikin duk abin da suka yi hukunci thumma yatawalla fariqun minhum sannan sai ka ga wani bangare daga cikin munafukan nan sun juya sun bijire min ba'di zalika bayan wannan abin da suka faɗa na cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sai Allah ya ce wa ma'ula'ika al-mu'riduna an hukmillah bi mu'minin wa'anda suke bijirewa hukuncin Allah da manzon Allah wallahi ba mu'minai bane al-ma'hudina li muwafaqati qulubihim li alsinatihim saboda su mu'minai na gari zukatansu ya yi daidai ne da harcensu shi ko munafiki ba harcensa daban hmm? zuciyarsa daban ba ka san shi ba amma Allah zai faɗi alamomi a ƙur'ani ko gogayya ta duniya an kuna mu'amala da mutum ka yi gogayya in ka ga mutum yana munafirci za ka iya gane shi balle ma a ce ka karanta addinin musulunci don haka sai Allah maɗaukaki ya nuna mana shi munafiki harcensa bahaushe ce harcen damu eh kaga harcen damu haka yi zuciyar ne a nan harcen a nan Allah ya kiyaye mu wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum in aka kira su su munafikan nan su zo su bi dokokin Allah su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-muballagi anhu wanda yake isar da sako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato wanda yake ida saƙon Allah subhanahu wa ta'ala aka kira su don su zo su bi shi su bi hukuncinsa idza fariqun minhum mu'ridun sai kaga wani bangaren munafikai ba sa son abi Allah kai tsaye anil maji'i bihi sun bijirewa abin da aka zo da shi wa hadha idza kana al-hukmu alayhi munafiki yakan ki bin dokokin Allah ne idan sun bada wato sun yanke hujja ko laifi a kansa bi dalili kaulihi saboda dalilin faɗin Allah da ya ce mai wa in yakun lahumul haqqu yatu ilaihi mud'inin idan ya zan a cikin hukuncin Allah ɗin da ya saukar aka ce su zo su bi suna da hakki su munafukan yatu ilaihi sai su taho zuwa ga hukuncin Allah mud'inina ay musri'in da gaugawa da'i'ina suna masu da'a wa hadhihi adatul munafiqina fi kulli zamani Allah ji kan malam gumi yace wannan ita ce al'adar munafiki a kowane zamani yuqabbiluna yuqabbiluna bil islami inda ma yarawnahu muwafiqan lahu suna karban musulunci inda suka ga ya dace da ra'ayinsu wa yarfudunahu suna karkade shi kuma idza khalafa ahwa'ahum in ya saba wa soye-soyen zukatansu sai Allah ya ce a fi qulubihim maradun ko dai akwai wata babbar cuta ne a zukatansu wata irin cuta cutar da likita bai da maganinta ita ce kufurun kafirci amirta ko shakka suke yi ai shakku fi nubuwatihi ko suna shakka ne akan annabtar annabi Muhammadu am yakafuna an yahifa Allahu alaihi wa rasuluhu ko tsoron suke ji wai Allah da manzansa za su zalunce su fil hukumi a hukunci ay yuzlimu yuzlamu fihi kaga shine yahifa eh la shine jawabin tambayar duk ba haka bane bal ulaika humul zalimun a wa'annan dai su ne azzalimai Allah ya raba mu da su bil i'rabi anhu saboda sun bijirewa dokokin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون na'am ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون na'am jazakumullahu khaira Allah madaukaki yace innama kana qaulal mu'minina sani kawai ita magana ta mu'minai ta kasance idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idan ya tabbata an kira su zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan su yi musu hukunci fal qaulul la'iqu bihim maganar da ta dace da su an yaqulu sami'na wa ata'ana din aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka ce na ji na bi karkaki saboda Allah aka ce ba mai faɗan za ka duba ba a ka dubi girman wanda ya kawo dokar bil ijabati su amsa wa ula'ika humul muflihun wayanda ke yin haka su ne marabanta na jihuna masu samun tsira wa man yudi illaha wa rasulahu duk wanda yake da'a yake biyayya ga Allah da manzansa fi ma ya'muruhu bihi cikin abin da Allah yake umartarsa da shi wa yakhsha Allah yake jin tsoron Allah yakhsha Allah ya khafuhu ka gani ko yake jin tsoron sa wa yattaqihi yake kiyaye dokokinsa bi kasril ha'i wa qura bi sukuniha bi an yudi'ahu fi ma yahkumu bihi lahu ko aw alayhi yana yi wa Allah da'a cikin abin da ya hukunta ya mar daɗi ko kuma bai mar daɗi ba lahu au alaihi fa ulaika humul faizun wa'annan su ne marabanta arrabihuna fi tijaratihim fi dunya wa'anda suke da riba cikin fataucin su a duniya wannaduna minan nar masu tsira daga wuta bi dukulil jannati fil akhirah za su shiga aljanna a lahira allahumma ja'alna minhu ومن صفات المنافقين ينا daga cikin sifar munafikai adam da'ati ba sa yi wa Allah da'a fi'lan fil khuruj ila al jihad in an ce su fito su tafi wajen jihadi babu suna yin da'a ga Allah shine Allah ya ce mu وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون Allah madaukaki yace wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa da Allah kuma iyakar rantsuwar su ai gayata ai aqsamu intisaman balida sun yi rantsuwa kuma isasshiya lamba ta biyu ne ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da ya ce wa aka samu billahi ja da aimanihim sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwa cewa me la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha wai idan wata aya ta zo mai gwada musu cewa abin da annabin Allah ya zo da shi gaskiya ne to su ma za su gaskata ta qul innamal ayatu inda Allah Allah ya ce wa annabi ga ya musu aya dai tana wajen Allah وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون me ya sanar da ku cewa in ayar ta zo su ba su yin imani don haka sai a nan Allah ya gwada mana sun yi rantsuwa da Allah iyaka la in amartahum bil jihadi in annabi ya umarce su da su fito wajen jihadi la yakhrujun yace su fito qul lahum ce musu la tuqsimu kada ma ku yi rantsuwa da'atukum da'atun ma'rufa da'ar ku da biyayyar ku da'a ce sananniya lin nabi fa hiya bil lisani an sani da harce kuke bin annabi dunal amali amma an zo aiki ba ku a ciki inna allaha khabirun bima ta'malun Allah masani ne kuma mai ba da labari dangane da abin da kuke aikatawa min da'atikum bil qawli kuna yin da'a da magana wa mukhalafatukum bil fi'li ku saba kuma da aiki na'am
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول mm.
فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم haka yake وإن تطيعوه تهتدوا Mhm.
وما على الرسول إلا البلاغ المبين Allah maɗaukaki ya ce kulka ce da su ya Muhammad adi'ullah ku yi wa Allah ɗa'a ku bi Allah wa adi'ur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa in tawallau in kuka juya ba an da'atihi gabanin masa biyayya bi hasfi ihdat ta'aini asluhu tatawallau ne khidabun lahum fa inna ma alaihi ma hummila kawai abin da yake kan abu- annabi shine abin da aka dora masa abin da aka lauta masa min min at-tabligh shine Allah ya dora wa annabi ya idda sako wa alaikum ma hummiltum abin da aka dora muku yana kanku min da'atihi neymar da'a wa in tudi'uhu tatadu in kuka yi wa annabi da'a fa kun shirya wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin babu wani abu da ke kan manzo sai isarwa wacce take bayyananniya ai at-tablighul bayyin haka ne ko lamba ta uku ne kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fa hal 'ala ar-rusul illa al-balagul mubin ai babu wani abu da yake kan manzanni sai isarwa isarwa kuma bayyananniya وقال تعالى الله يسكت واديوا الله واديوا الرسول كي داعا ga Allah كي داعا ga manzon Allah fa in tawallaytum har in kuka juya ba fa inna ma ala rasulina albalagul mubin ku sani kawai abin da yake kan manzon mu shine isarwa bayyananniya thumma zakara ta'ala fi ma yati jaza'al mudiina fi dunya wa jaza'a man kafara sannan sai Allah madaukaki ya ambaci sakamakon masu da'a a nan duniya da kuma sakamakon wanda ya kafirta a nan sai ya ce mi
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم Mhm.
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتوى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا haka يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون na'am haka yake fasikuna haka yake wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah ya yi wa'adi ya yi alkawari ga masu imani daga cikinku kaji imani ko wa amilu salihati bayan sun yi imani suka aikata ayyuka na gargari ba a cewa aiki nagari sai in Allah ne ya ce a yi kuma aka yi don Allah kuma aka yi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiki ya zama nagari Allah ne ya ce ka yi eh aiki ya fara zama salihi kai don Allah ya yi kusa ya cika kai a koyarwar manzon Allah ya cika amma ko Allah ne ya ce kai sai kai ko ba don shi ba don ka birge don a ce ka iya ya ɓaci gobe kiyama an gaba Allah ya ce je ka gun wadda ka yi domin su ko za ka samu ladanka a can ni kan ba ruwana Allah ka ba mu ikon yi domin ka kuma ko da Allah ya ce ka yi kai don Allah amma ba kai koyi da annabi ba Allah ba zai ba da lada ba shi ya sa dokar haka aiki ya zama salihi in ya cika wa'annan sharuɗa guda uku to Allah ya yi alkawari ga wa'anda suka yi imani daga cikinku ya ku al'ummar annabi Muhammad bayan imanin suka aikata ayyuka nagari ay da'u amrallahi sun yi da'a ga umarnin Allah bimtithali da kwatantawa kowa ya kwatanta gwargwadon yadda zai iya to mu yi musu wa'adi la yastakhlifannahum fil ardi zai maye su a ban kasa kaga mu yan darni da malaman lara da guru suka ce la yastaklifannahum maganin kar gidanka ya rushe ne kar motar ka ta faɗi za ka ga abodi la yastaklifannahum wai ba za ta faɗi ba Allah zai ta mayar da ita wannan ai shirme ne mana Allah zai mai da ku mamaya a ban ƙasa in da kafirai sun rinjaye ku ba yanzu an rinjaye mu ba to mu imani da aiki na gari mu gani in boko haram za ta yi wallahi ba za ta yi ba mu ɗin ma baina baina ne ka gane shi yasa tsiyatakun ga sunan Allah ka shirya da mu Allah ya ce la yastaklifannahum fil ardi Allah zai mayar da su mamaya a ban ƙasa badalan anil kufari ka gani ko ya kwace fawar a hannun kafirai ya sanya wa musulmai ka san yanzu duniya a hannun arna take saboda sai ka je majalisa sai ka je kotu sai ka tafi executive ba shine demokradiya ba gwamnatin mutane dan mutane wadda mutane suka yi shine demokradiya ko wadda kuke ta rigima a sama wadda bai dace ba dole ka dangwala sai ya ba zai baka dan wani abu ya kake kallo na gwamnati ne ta abu uku Allah ka shirya da mu da kotu kotun ta dagutu ce da majalisa ta sanda ce ko ba sanda da executive wadda za ta shirya wa kanta ni'ima ta battalaka ko ba haka ba shugaba a tsara masa kayan jin daɗi a ce wai hakkinsa ne dokar ƙasa ta bashi ƙarya ne ya yi sayyidul qaumi khadimuhu shugaban mutane ba shine mai musu hidima sai na umar dan kaddabi yana cin abinci da nama sai aka yi yunwa sai daina ci da yar miya sai na ci da gishiri da ruwa ya zo yana hudu ba suka ga yara da suka ce amiral mu'minina ya dai ya ce da ina cin ɗan nama da ɗan romo tun da yin wannan ta zo ni sai na daina ci suka ce mun yadda ka dinga ci da nama duk talakawansa fa sai ce to Allah wajen shugaban da yake jin daɗi a lokacin da talakansa yake shan wahala jama'a akwai bambanci tsakanin mulkin musulunci da na demokaradiyya ko ba mu to abu biyu ne kar a haɗa su kar a rikitar da mu mu kafirta junanmu Allah ka shiryar da mu wannan shine abin da Umar dan Khattab yayi kuma an kawo masa kyauta daga Azerbaijan wani yanki ne na ƙasar Soviet gwamna ne da shi a can da ya bai kawo rahotonsa na shekara sai ya kawo alawa alawa dai kamar alawan nan da ake ja ka gane ko ta ɗinya ko wani abu sai ya bashi ya ce wai 'yar kyauta ne ya kawo masa ya ce duk kyautar da aka kawo shugaba to wannan kyautar sunanta rashawa cin hanci ne ya ce in ka sake kawo min wannan ni na san hukuncin da zan ma kun ga bambancin mulkinmu na yanzu radda ka ci mulki wani sai ya sai shadda turmi ɗari ya kawo maka kuma ka shiru ka ce a kai gida Allah kiyaye to kun ga bambancin kenan don haka sai Allah madaukaki ya ce in kun yi aiki nagari kun yi imani sai Allah ya mai da ku mamaya ƙasa ya ƙwace mulki a hannun arna ya ƙwace arziki a hannunsu ya ba ku ba da shi yake mulkan mutane ba kamar stakhlafa allazina min qablihim tamfar yadda Allah ya sanya magabatansu suka zan mamaya ƙasa min bani isra'il daga cikin banu isra'il akwai lamba ta biyu eh kama qala Allah ta'ala wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustab'afuna masharik al-ardi wa magharibaha mutanen da aka mayar da su masu rauni sai Allah ya gadar da su gabashin duniya da yammacinta ai duniya ta kare da kudu da arewa duk sun bi haka ne ko allati barakna fiha wacce muka yi mata albarka wa tammat kalimatu rabbikal husna kalmar ubangijinka mai kyau sai ta cika ala bani isra'il bisa banu isra'ila bima sabaru saboda hakurin da suka yi na da'a ga Allah wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu abinda fir'auna ke yi da mutanensa na zalunci Allah ce sai muka dirkake shi wa ma kanu ya'rishun da abin da suka zan suna dagawa mai ai wato na gini masu karfi wa kama qala ta'ala tamfar da yadda madaukakin yace wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard muna so mu baiwa ga waɗanda aka mai da su raunana a ban ƙasa wa naj'alahum a'immatan mu sa su dawo shugabanni dan sarka ne zai dawo dan sarki kagan wani da'anuhumul warithin mu sanya su masu gadon ƙasa wani makkina lahum fil ardi mu ba su mulki a ban ƙasa mu tabbatar da su a ƙasa wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma dan mu nuna wa fir'auna da hamana da rindinansu minhum ma kanu yahdharun abinda suke jin tsoro mulki ya kwace a hannun kibdawa ya koma hannun banu isra'ila kuma allah ya gwada musu haka don haka kun ga akwai bambanci tsakanin tsarin musulunci da tsarin arna na demokaradiyya na'am badalan min aljababiratikum waliyumakkinanna lahum dinahum allah zai tabbatar musu da addininsu allazi taba lahum wanda ya yarda da shi gare su a ƙur'ani akwai shari'a akwai siyasa akwai ainihin mu'amala duk abin da ka sani yana nan cikin alkur'ani yana nan cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tsara shi tsari na ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya dace da kowa da kowane lokaci amma arna yanzu sun kwace mana dole ka bi su dole kai demokaradiyya in kana da imani ne ka shiga wani abin za ka yi wa musulunci aiki shi ma fa da sai da dabara ba gaba da gaba ba ta gefe ta nan ka fito da sauransu na'am wa huwa al-islamu addinin shine musulunci bi an yuzhirahu ala jami'il adyan Allah ya bayyana musulunci ya daukaka akan dukkan addinai wa yuwassi lahum fil bilad ya yalwata musu kasashe fa yamlikuha su mallaki kasashen wa la yubaddilannahum kuma Allah zai musanya musu min ba da kaufihim amna bayan da suna jin tsoron arna yanzu kuma sai Allah kawo aminci wa kad anjaza Allah wa'adahu lahum bima dhukira Allah ya ainihin zartar musu da wannan alkawari saboda abin da ya ambata bi dalili kaulihi ta'ala wadhkuru id antum qalilun ku tuna yayin da kuke ku yan kadan sahabban manzon Allah mustab'afuna fil ard ana raunana ku a ban kasa takafuna an ya takaddafa kumun nasu kuna jin tsoron kar mutane su kai muku ɗauki arna fa'awa kun sai Allah ya tara ku wa ayyada kun bi nasrihi ya karfafe ku da taimakonsa wa razaqakum min at-tayyibat ya arzuta ku da abubuwa masu daɗi na halali la'allakum tashkurun dan ku gode wa ni'ima ta sa na'am waja'ala haka ne ko waja'alahu wa'dan mustamirran kuma Allah ya sanya wannan alkawari ne mai dogewa har yau har gobe da izinin Allah in an yi imani in ana aiki na gari za a samu wannan nasara liman ya ci ba da sahabati ila yawmil qiyama ga duk wanda zai zo tun bayan sahabbai har zuwa ranar alkiyama wa asna ala almudiina aiban Allah ya yabo ga masu da'a gare shi kuma dubi kaulihi yace ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a kaji sharadi suna bautata mun ba su haɗa ni da kowa wa musta'anafun fi hukumin ta'lili ai ka ka kafa'atuhum bidhalika na isar musu wannan li'annahum ya'buduna ni wahadi dan suna bautata mun ni kadai wa man kafara ba da zalika to bayan Allah ya kawo wannan ni'imar duk wanda ya butulce fa ulaika humul fasiqun wa'annan sune fasikai al-kharijuna 'ani da'a wadda suke fita ga barin da'a ga Allah almustahiquna badal ni'mati niqma wanda suka cancanci a musanya musu ni'imarsu da uquba wal istiklafa bizulli maimakon a samu mayar da mulki a hannunsu sai su dawo makaskanta Allah ya tsare mu to ina ga akan wannan za mu takaita in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu ɗora daidai kan aya ta hamsin haka ne ko hamsin da shida ne ko wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya hasana حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين